ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاتر قوة بيو وتن سفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da 26 ga watan tara a gregorian calendar 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 25 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul baina zaujai na fadilatu sheikh alƙare a abu abdullah muhammad siddiqul min shawi allahu yarhamuhu idan jama'a ba su manta ba mun gama da babi da yake magana akan iyaka wa taghyiru taba'i bil quwwa namiji ya hankali da canja ɗabi'ar mace da ƙarfin to ina jin mun yi magana akan wannan ko mun kawo maganganun malamai da ainihin wato ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna illar ka ce zaka canja matarka ta bi ka da ƙarfin to muka ce mutum ya ba a hankali cikin lumana da izinin Allah matarsa za ta bi shi haka ke ma idan mijin ke na miki wani abu wanda bai dace ba ta ainihin wato bi shi a hankali har ku samu fahimtar juna yau za mu tahi a ihdar kathratul itab ihdar kathratul itab wato mutum ya nisanci yawan fada da yawan zargi da yawan kwarmato akan matashi an gane haka ita ma mata ta guji yawan zargi da yawan kwarmato da yawan fada da masifa wannan yana haifar da zaman lafiya idan har aka kula da shi malam ya ce kasratul itabi turithul bagaba yawan fada da yawan zargi da yawan rigima tsakaninka da matarka kai ta fada kai ta bala'i to yana haifar da gaba tsakanin kai da ita mata ba sa son faɗa ɗabi'ar mata ne ba sa son faɗa ba sa son yawan rigima ba sa son yawan wato zargi ba sa son yawan kwarmato ba sa son yawan ihu da hayaniya to kullum abin da muke faɗa idan mace ba ta son faɗa to ta nisanci abin faɗa domin ba zai yiwu a daki tsohuwa a hana ta salati ba ko ba haka bane jama'a tsohuwa ka dima mata dundu ta ce la ka ce yi min shuru zai yiwu ba zai yiwu ba ma'ana ba zai yiwu ki ce za ki laifi kuma ki ce ba wanda zai miki magana ba ba zai yiwu ba so idan ka san halin mutum sai ka sha maganin zama da shi kin san mijinki mafaɗaci ne eh to duk abin da zai sa ya yi miki faɗa babu ke babu shi sai ki ja layi akan abubuwan da kin san yana fusata shi sai ki kiyaye kai kuma ka ji tsoron Allah domin akwai waɗanda su ko kuskure abin faɗa ne a gurinsu akwai abin da kuskure ne ka san cewa ba ɗabi'ar ta bane yin kaza da kaza to yau sai aka samu kuskure he ta aikata to ko da faɗan ya zo sai ka haɗiye shi ka ɗora ruwa a kai ka kau da kai karkace uffan don a zauna lafiya tunda ka san ba ta son faɗa amma fa wannan kuskure ne ta aikata ma don haka sai ka yi haƙuri to abin da yake faruwa wasu mata ba su iya kaucewa laifi ba balantana su samu wato rashin faɗa daga gurin mazajensu su kuma wasu mazajen ba su san abin faɗa da abin da ba na faɗa ba da abin da ya kamata ya faɗa da abin da bai kamata ya faɗa ba ya ta masifa to kowa sai ya gyara ke ki gyara abin da kin sai yana jawo miki faɗa tsakaninki da miji shi kuma miji ya zamto ba kowanne abu ne zai buɗe baki ya ta masifa da bala'i ba to in aka samu wannan balancing din to da izinin Allah za a zauna lafiya amma ke ba za ki daina laifi ba shi kuma duk motsi sai ya yi masifa ba za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba Allah ya kiyaye don haka ya ce yawan fada da yawan zargi da yawan masifa yana haifar da gaba tsakanin ma'aurata sannan ya ce wa tatrudur wudda min albaiti tana kora ta fafari kauna daga cikin gida in da matarka tana kaunar ka in kai mafadaci ne wallahi ta dawo ba ta kaunar ka in da yana kaunar ki in kika zama babu motsi sai kin yi bala'i ni ka mun kaza ka mun kaza ni me yasa ake mun kaza ake wallahi kaunar da yake miki sai ya fara gajiya da ki irin haka ne sai ki ga namiji baya son shigowa gida da wuri sai kin yi bacci saboda ko buruntu yayi sai ki waye a gurin ne ina fata an fahimta ce ni ne dai to kuma shine in zaka shigo gida sai ka bi ka ka mana da kayan abin nan ma'ana motsi ka dan bala'i shi ma bala'i ke ma bala'i to sai a wayi gari kowa yana kyamar dan uwan shi yana jin dan uwansa baya masa adalci to sai ya zamanto yana nisantarsa don haka ya ce wa tatrudul wujja min albaiti yawan fada da yawan masifa da rahin zaman lafiya yana fafarar kauna daga cikin gida ya kore ta katakau ya zama babu ita a cikin gida kun gane maganar da kyau ko da haka ya ce faj'al itabuka fiftisamika wa af'alika ka sanya yawan kunnun kufurcinka da kurnunka a cikin murmushinka da ayyukanka ma'ana ya zamanto murmushinka shine madadin faɗanka madadin kuncinka madadin tsumewarka madadin kaza madadin kaza madadin kaza tsumewa da murtuke fuska da yawan masifa da yawan faɗa to canja ya koma murmushi na fata kuna fahimtar magana da kuma ayyukan alheri a cikin gidanka sai malam ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama la yu'atibu zawjatahu zawjahu zawjatun wala ghairaha annabi ya kasance baya zargi da fada da nunkufurci wa matarsa ko kuma wani daga cikin mutane shi annabi kullum fuskarsa a sake inda ku annabi zaransa yake ɓaci shine idan an taɓa addinin Allah ko an taɓa Allah yanzu kun ga mun juya idan an taɓa mu sai mu faɗa an taɓa Allah kuma sai mu shiru ko ba haka bane yanzu matarka da ba za ta yi sallan azahar ba azahar za ta yi ba ta yi ta yi sallah ba ba abin da ya dame ka ko ba haka bane mazan suke yi ba abin da ya dame shi matarsa bata sahi ce sallan azahar ba ba abin da ya dame shi amma idan aka yi kuskure ya ce a siyo abin ɗari aka siyo na ɗari da hamsin to gidan kowa sai hankalinsa ya tashi kun ga yana iya yin faɗa akan matsalarsa amma akan matsalar addinin Allah ba abin da ya dame shi to wannan masifa ce ke sa shi annabi tsabar haƙurin manzon Allah an zo an ci kwalar annabi Muhammadu ma aka ce abin da Allah ya baka na kuɗi ka raba mana ni baka bar nawa ba ya ce ni ba kuɗi Allah ya turo na rabawa ba Allah ya turo ne in muku wa'azi ku ta Allah da bauta ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza an gane magana da kyau ko so galibin mu zaki ga cewa muna faɗa ne da kwarmato da ihu akan matsalolin mu amma akan matsalar addini bismillah madam akan matsalar zagayoto haka akan matsalar addini da sauransu mutane babu ruwansu za su yi ta abubuwansu yadda suka ga dama to wannan matsala ce saboda haka wallahi mu zamto muna kula da addini wa matanmu sama da duk wani abin da za su yi mana na ba daidai ba ya zamto akwai bambanci tsakanin nuna damuwarka yayin da aka taba Allah da kuma nuna damuwarka yayin da kai aka taba ka fasinali amma in ya zama kayan an taba ka za ka yi bala'i amma matarka tana abin da Allah bai yarda da shi ba musulunci bai dada ba amma ba ruwanka to wannan ya nuna yanzu bukatar ka ce bukata ba bukatar addinin Allah ba to kuma wallahi duk wanda ya zamanto haka ko to tsakani da Allah da ya busa mun numfashi ba zai samu nasara ba wallahi to haka ke ma idan ba a yi miki dinkin sallah ba ko takalmin ki ya tsinke ba a gyara miki ko aka sayo miki sabo ba ko kuma aka yi shekara guda ba a dinka miki a tamfa kala biyu ba kin dinga masifa da bala'i amma mijinki kina ji yana waya yana shirya wata zamba cikin aminci yana tattaunawa da wasu suna shirya yadda za su tutuwa ne baki iya ki zo ki zauna ki ce wannan na da magana da kai me magana akwai magana da naji kuna yi dazu da wani gaskiyar magana in dai abin da naji haka yake ka ji tsoron Allah wannan abin ba daidai bane baki iya faɗa da nasiha akan abin da kika ga mijinki ya na kuskure ba mijinki ne za a kira sallah yana gan zaune a gindin talabijin yana ta kallo ko kuma yana rike da wayarsa yana ta daddannawa har a fito daga jam'i bai fita ya alwala ya tafi masallaci ba baki masa magana ba amma warwaran ɗari biyu bai saya ba to ya shiga tara uku sau uku za ki je anguwa kin tambaya ya hana ki bala'i da masifa kin je ki anguwa ya ce zai zo ya ɗauko ki karfe kaza ya ƙara minti talatin inna bala'atu da masifatu to kin ga ke ma kin fifita buƙatar ki akan buƙatar addinin Allah to wallahi ba za ki nasara ba ke ma duk matar da ta fifita buƙatar abin nan kanta akan buƙatar Allah da addininsa wallahi ba za ta yi nasara wajen zama da mijinta lafiya ba shi yasa wallahi da yawa daga cikin rigingimu da fitintunu da suke faruwa tsakanin ma'aurata wallahi su suke jawo kansu abu ne ga na Allah ana ji ana gani ba za a yi shi ba mace ce tana ji tana gani ta hana mijinta ya kyautata wa 'yan uwan shi na jini ta hana hiyayi wa uwarsa abin alheri kaninsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ta hana ya mara adalci ya taimaka masa yana da hanyar da zai agaje shi bata masa nasiha ya agaza masa ba kina tsammanin ke kuma zaki ji daɗin zama da hi wallahi baki isa ba yadda kika hana ƴan uwansa morarsa wallahi ke ma ba za ki more shi ba in kuwa har kin more shi to za ki more shi da wahala da bala'i bahaushe ya ce duk ɗan da ya hana uwar shi bacci aiko shi ma ba zai rintsa ba haka ne ko ba haka ba ba aikinsa kuka da ihu ya ƙi ya bacci ba ya hana ta bacci to hidin baccin yayi in yana so ta yi bacci hiya ma yayi me yayi bacci in yayi bacci sai ta yi amma in ya farka to ta farka in ta farka ya farka ma'ana duk matar da bata yarda ta yi abin da Allah zai mata rahama a mu'amalarta da mijinta ba to ba za ta samu kan mijin ba ai ko farcen ba za ki samu wallahi ba tana ka ba za ki samu to haka duk mijin da hima haka yake ba zai samu kan matar shi ba saboda haka wallahi waɗannan matsalolin sai mun gyara sannan sai mu zauna lafiya Allah ba mu iko ya kulu Anas Allah ya jikan Anas dan Malik yake cewa khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashara sinina na yi wa annabi hidima na zauna a gidan manzon Allah tsawon shekara goma a wata ruwaya shekara goma sha uku fama kala li qattun uffin tunda nake bai taba ce min tir da kai ba Anas saboda kyakkyawar ɗabi'a irin ta manzon Allah kai tir sau nawa ka gaya wa matarka kai tafi daga can wawuyar banza wawuyar woki sau nawa ka gaya wa matarka haka to shi annabi shekara goma ka san kuma yaro ba yadda za a yi kana tare da shi na kwana goma ma bai maka laifi ba to amma shekara goma ana zai yana yi wa annabi hidima shine aika shine ɗauko min kaza shi amma annabi bai taɓa cewa me yasa kai kaza anas saboda ba wai dan bai yi ba mm shi anas yana faɗa ne yana faɗa ne a babin yayi laifuffukan yayi abubuwan mara daɗi da yawa amma annabi bai taɓa ce masa me yasa kai kaza ba saboda me saboda kyakkyawar ɗabi'a irin ta manzon Allah ke sau nawa kika ce wa mijinki Allah wadaran naka ya lalace wallahi wallahi Allah wadare wallahi albasa ba ta halin ruwa ba wallahi an ji kunya sau nawa kika gaya mijinki haka kowa fa sai ya gyara wala qala li li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu ana zai ce annabi bai taba ce min me yasa ka aikata kaza ba akan wani abu da na aikata wanda bai yi daidai ba annabi bai taba yi min ba wala li shay'in lam af'aluhu ala fa'alta kaza annabi bai taba sa ni in aikata wani abu kuma ban aikata ba annabi ya ce mun a ana ya aka yi na ce kai kaza kuma baka yi ba annabi bai taba mun haka ba idan ya saka ni in nayi fadin layin hamdu in ban yi ba ko kuffan ba zai ce ba haka zai ci gaba da harkokinsa sai in na tuna in ce a inna li ahe annabi ya sa ni kaza ban yi ba sai na je na yi in ku har mamanta ya wuce to ya wuce shi ba zai yi magana ba ni ma ya wuce a guri na shikenan kun ga ku duba ɗabi'a mai kyau irin ta manzan Allah mutum ka saka shi abu bai yi ba ka tunatar da shi ai ba laifi ba ne to annabi saboda baya so ya ɓata wa anas rai wallahi ko tuna mishi baya sai ya bar shi kawai in yana da sukuni shi sai ya je ya aikata abin da kansa shi kenan magana ta ƙare in kuma abin dama ba wani abu ne na dole ba shi kenan ma kawai abin ya wuce haka annabi yake yi wa da mutane shi yasa aka ce annabi bai taba daukar bulala yadda ki baiwarsa ba ma balantana matar shi baiwa wanda yana da iko yadda ke ta yi duk abin da zai amma annabi bai taba dauka yadda ki baiwarsa ba Allah ya sauke Allah ya samu dace wannan hadisi bukhari ya rawaice shi wa qala abu huraira Allah ya ji kan abu huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dausi yake cewa ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu tunda annabi yake bai taba aibanta abinci ba amma mu yanzu har sunan miya aka saka akwai gulo ma'ana babu manja kenan a ciki eh eh ta yi kamar kalan gulo eh saboda kalan gulo su kore ne so miyar kore ya ce shar ba dan damal damal ba dan liyo shasham a ciki hakan nan eh ba shashan don haka da matasa da 'yan mata Allah ya muku kawo muku sauki wallahi yanzu ke kina nan kin zo islamiyya ko kina nan kin zo ta'alim baki san wannan bige-bige baban ku yake ciki ba ta iya yiwa yanzu yana hanyar kasuwar ƙauye mota tana ta jagwab jagwab da shi iska na bugunsa ta ko ta ina ta iya yiwa yanzu yana can a ofis wani ya bata mishi rai yana ta bala'i saboda idan wata yayi a bashi salari yazo ya saya muku abinci amma saboda munafukar Allah ce ke wai an yi abinci ki an kawo wai kina cewa wai miyar gulot ya Allah ku ya hankali yadda ya haife ki kika yi mar haka ke ma za ki haihu haka ne ko ba haka ba wallahi kowa ya hankali ana wanke ƙwariyar yau saboda ne saboda gobe matasa ku ji tsoron Allah kaga yaro ya dawo ni ne aka yi ne a gidan nan kaji dan bantan uba ko nawa ya bayar shi wajen yin abincin wai me aka yi yau a gidan nan ce ta tuwon masara ne da miyar karkashi ya uzu billahi inna lillahi wa inna ilaihi haba mama haba mama kaji wasu yake gayawa haka wai hadda uzu billahi kai ka ce ashar aka ruga mar kai Allah kawo mana sauki to annabi bai taba aibanta abinci ba tun da yake a rayuwar shi kawai mai annabi yake yi marawaici abu huraira ya ce idishtahahu akalahu in ya je yana sha'awa sai aga annabi ya wanke hannu ya bismillah ya fara ci wa illa in ko ba haka ba tarakahu wa in karahahu tarakahu in baya so kawai sai ta ana koshi haka ake bukata karka aibanta karka ce abincin bai daɗi ba karka ce dubu miyar karka ce dubu kaza annabi baya yi to haka miji idan abinci aka yi gai daɗi na farko dai kai ne ka kawo abin da aka yi da haka in yayi daɗi kana da contribution da ka bayar contribution ɗinka shi ne cefa ne mai kyau contribution ɗin matarka kuma shi ne iyawa da sanin makama ko to in yayi daɗi ka yaba ka ce kai la ilaha illallah mai gida na ji kana rafka salati wa ya mutu ka ce ba wanda ya mutu billahi lazi ba mutuwa ba ba jinya ba ba komai ba kin san annabi ya ce idan abu ya burge mu mu yi kabbara ko ko mu yi la ilaha illallah ba ashar ake yi ba ba wai kawai abu ya burge ki ce kutumele si kai ba haka ake yi ba kabbara ake yi ko kuma a ce la ilaha illallah alhamdulillah amma ki ce bu sikiti ba wanda ya ce ki faɗi wannan na fata an fahimci magana to haka ake bukata amma kina ashar kina kaza kina kaza Allah ya sauwaje an gane ko wa in karahahu tarakahu idan annabi baya so sai ya rabu da abincin ba zai ci ba wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito Malam Muhammad Siddiqul Minshawi yace tashku imra'atun wata mata ta kai kuka tana ba da kukanta ga mijinta tana cewa zauji yu'atibu ni fi kulli shay'in af'alu mijina an wayi gari yana zargina yana fada da masifa a kaina cikin duk abin da na aikata ko me na aikata sai yayi masifa mun san akwai haka mutane da suke haka akwai wallahi wanda zai zo ya ga matarsa tana zaune akan kujera ce kalle ki da Allah da Allah dubi irin zaman da kika yi wai zaman da ta yi ma abun haushi ne a gurin shi oh la ilaha illallah da Allah ki gyara da Allah wai zaman da ta yi ma akan kujera shi bai burge shi ba akwai wanda idan ya zo dressing ɗinta zai aibanta da Allah kalle da kika ɗaura zani da Allah duba ni wallahi na jima ban ga wawuya wallahi irin ki ba da Allah duba ka duba don Allah wallahi akwai wanda haka suke su kuma komai abin aibantawa ne a gurin su ba su da abin burgewa a cikin mu'amalar su da matansu wannan wace irin masifa ne to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu ainihin wato kula mu hankalta mu lura kada mu ainihin wato bar shi ya samu gindin zama a cikin gidajenmu fi kulli shay'in af'alu hatta fi na- a, tanaffusi lil hawa kijifa numfashinta da take ma na shakar iska haushi yake bashi da Allah dubi yadda ke hura hanci numfashinta wai haushi yake bashi yanzu dan Allah wanda numfashi ke bashi haushi to wannan motsi za ta yi ba bai bashi haushi ba jama'a wannan wata mata ne take kawo ƙara mata tace mijina ba abin da zan yi bai yi faɗa ba bai yi bala'i ba ko me ne ya abin masifa ne kawai ba wani abin burgewa shi a gurinsa hatta numfashi na da nake yi yana yana aibanta numfashin Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wa tashku ukhra wata kuma tana bada eh, kuka tana cewa zauji la yu'jibuhu shay'un mijina a'a shi ba abin da yake burge shi a rayuwar shi fiya duk abin da nayi baya burge shi zauji mijina la yu'jibuhu shay'un fiya ba wani abin da zan yi wanda yake burge shi shi haka yake wannan fa kuka take take bada bayani akan matsalarta da mijinta wa kasratu itabihi saboda yawan zarge-zargensa da faɗansa da masifarsa karrahatni fil hayati wannan faɗan nasa da masifarsa sai ta kyamatar da ni ma ci gaba da rayuwa ma'ahu tare da shi ta hata sakafin wahidin karkashin rufi guda ɗaya ma'ana saboda yawan masifarsa sai na jini ba zan iya ma zama da shi ba akwai matar da zaka ga cewa ta kai kukan mijinta ta ce ita kawai a raba auren me ya faru ta ce wallahi ba abin da ya mu kawai ni a raba auren me ya faru ki faɗa mana wance in aka matsa sai ta ce wallahi ba abin da yake damuna da shi illa ba shi da hakuri babu motsi da zan yi sai yayi bala'i ni kuma ba na son faɗan nan wallahi ya cika masifa don haka ni kawai ba na bukatar sa ba zan zauna da shi ba a raba mu kawai a raba mu a raba mu a raba mu to dole ne mutane eh, ku rage abin nan akwai abin bacin rai wani abin in aka yi ma kuma ɗabi'ar ɗan adam ta kasu kashi kashi wani wallahi tallahi sai ka dake shi ma ba zai ce kuma ba akwai mijin mijin da matarsa za ta dake shi kuma wallahi ba zai kula ta ba ai nan na faɗa muku da rafihin wani zuwa yayi yana zaune zai wanke hannunsa sai ya ce matarsa ta zuba man ruwa a buta tana ɗaga butar sai ta rafka masa aka gau yi wallahi sai ga jini sai ya ce Allah ya miki albarka ya ce dama wallahi ina jin ciwon kai ya daman ina so na je a yi min kaho don a cire min mummunan jini a jikina a kayina yanzu kin taimake ni ba ni ba biyan kuɗin wanzami babu magana a yi min kaho shi kenan jini ya fita Allah ya miki albarka kawai sai ta je wanke ya dawo ya ci gaba da harkokinsa kaga wannan idan wani ne yana daga zaune to in yi kwance-kwance ya kwashe ta da mari to ina ga medical center ba su karbe ta ba sai an sayi wani asibitin daban shi abin ya fi karfin medical center a nemo wanda ya fi shi to shi yasa mutane iri-iri ne yayin da wani zai yi haƙuri da abu kaza wani ba zai iya ba yayin da abu kaza ya zama abin faɗa a gurin wani abin kaza kuma sai dai ya nasiha ya ce to wancan a kiyaye da Allah kin ga irin wannan bai dace ba ko eh to da Allah ya kiyaye Allah ya miki albarka Allah ya kiyaye gaba na gode to mu za mu fita shikenan ya wuce na rantse da Allah wani sai an yi kwana uku akan wannan abun ana rigima da shi bai hakura ba abin da shi yanzu nan an gama ya tafi wani sai an yi kwana uku ana dambarwa to shi yasa dole kowa ya san ya yake zama da shi yasa fahimtar ya waye mijinki yana da muhimmanci yau kuma ga- da yawa abin da mata ba su sani ba kenan yanzu wata da mijinta zai bata sai a ce an tsinci wani mutum mai riga koriya da hula zabibiya da kaza da kaza da ce kai wannan ba mijina ba ne saboda bata san kalar kayan da ya fita da shi ba ba haka ba ne ba haka ne akwai wanda wallahi tallahi ba sa kula da movement na mazajensu amma na rantse da Allah akwai matar da na sani ba wai maganar kayan da mijinta ya fita ba wallahi tallahi har nau'in turaren da ya fesa ya ta baka labari ta ce turare mai kala kaza sunan turaren da ya fesa ma kaza ne sunan turaren ta san shi ta san kamshinsa riga kuwa za ta faɗa miki kala kaza ya saka hula iri kaza karin hular ma na gefe ɗaya ko kuma na gefe biyu gaba ɗaya takalminsa iri kaza da kaza da kaza da Allah wannan idan mijinta ya bata za ta yi saurin gano shi ko ba ta saurin gano shi ba to akwai waɗanda hatta wannan sun kula da shi to amma wata za ka ga hatta abincin da mijinta zai ci ba za ta kula da shi ba gurin kwanciyarsa ba za ta kula da shi ba balantana ruwan wankan shi balantana sabulun wankan shi balantana man shafa balantana turare balantana agogo da hula da kaza da kaza ba ruwansu abinda take kula da shi shine cacin tana da friends kaza tana kaza abinda take kula da shi shine mawakar da suke kan wayarta akwai hamisu bireka dorayi akwai umar m sharif akwai duka tana da su tana da tsarin komai akan wayarta tana komai da kika sani amma harkar gidanta da iyalanta a'a wannan kan ba shi Allah ya turo ta ta kula da shi ba Allah ya zasar da mu ya ba mu ikon gyarawa wa tashku ukhra ah okay na'am mun kare mun gare wannan ko wa qala bashar bashar yana cewa idza kunta fi kullil umuri mu'atiban yana rera wasu baituka yana cewa idza kunta fi kullil umuri mu'atiban idan ka zamanto wato kana yawan zargi da fada da bala'i da kwarmato akan duk wani abu da ka sani sadiquka lam talqal ladhi la tu'atibu to a ka sani cewa a rayuwarka a cikin abokan zamanka da abokanka ba wanda ba za ka zarge shi ba in dai kai ɗabi'arka komai sai ka yi bala'i to ba wanda ba za ka zauna da shi lafiya kowa ma sai ka zarge shi haka ne ko ba haka ba in dai kai ɗabi'ar ka babu abin da za a yi sai ka yi bala'i to ya ce a rayuwar ka ba wanda za ka zauna da hi da aboki da mata da har iyayenka wata ran ka yi musu bala'i mutum in masifaffe ne walla wata ran har uban shi ya yi wa masifa ko ba haka bane saboda masifarsa ta yi yawa Allah ya kiyaye da haka sai ce fa ish wahidan aw sul akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu ya ce fa'ish wahidan don haka in dai haka ne sai dai ka rayu kai kaɗai don ba wanda za ka zauna bai ma laifi ba ko ba haka ba ne ya ce don haka ka rayu kai kaɗai ausil a haka don haka ka watsar da abokanka fa innahu domin shi abin kin zama muqarifu zambin mai aikata sa'o ne mai laifi marratan wani lokaci ya aikata wa mujanibu wataran kuma ya nisanci sabo haka ne ko ba haka ba duk wanda ka sani a rayuwa wata ranye laifi ne wata ranye nisanci laifi wata ranye ba daidai ba wata ranye daidai don haka dolan ka ka zama mai haƙuri da ba daidai ɗinsa ba abin kuma da yake daidai ka karɓa kai masa addu'a da fatan alheri domin duk tsiyar wanda yake saba ma ai akwai inda yake ma daidai ko ba haka bane duk matar da ta zauna da miji za ta ga abin aibantawa gare ki kuma za ta ga abin kirki tattare da shi haka duk mijin da ya zauna da mata zai ga abin alheri tattare da ita zai ga kuma abin tsiya tattare da ita to in ya ce ba zai haƙuri da abin tsiyan nan ba to abin alherin can fa dole ya haƙura da hisu rabu haka ne ko ba haka ba inda daga nan an samu akasi saboda haka wanda ya san me yake yi yana ji a jikinsa cewa lallai dama ya kamata a saba mishi a matsayinsa na dan adam to in an saba mishin nan maganin sabawar shine haƙuri da juriya da kau da kai in ya ce ko ba zai yi haka ba to lallai ba wanda zai zauna da shi na sha faɗa muku wallahi duk matar da ta ce wai ba za ta haƙuri da mijinta ba saboda yana da matsala ko to ku bata lokaci ta je ta auri wani za ta dawo shi ma ta aibanta shi ta ce shi ma yana da matsala haka duk mijin da ya ce ba zai haƙuri da matarsa ba saboda tana da matsala ko ku ba shi dama ya sake ta ya je ya auro wata zai zo ita ma ya aibanta matsalar da take da shi jama'a haka da ko ba haka ba ashe maganin matsalolin abokan zama shine haƙuri ai na faɗa muku sati biyu da suka wuce wata mata ta zo gurina ta kawo min complaint din mijinta yana mata kaza yana mata kaza yana mata kaza tana cikin magana ita fashe da kuka ta ce wallahi malam sai yanzu na gane ashe idan Allah ya haɗa ka da mutum wato ka yi haƙuri ka danna zuciyarka da wasu halayensa shine mafita a rayuwarka ta ce sai yanzu ne nake tuna mijina da muka rabu lalle yana da matsaloli shi ma amma sai yanzu na gane ashe garahi sau dubu akan wanda na aura yanzu na rantse da Allah karara a gaban mata na take magana ta ce sai yanzu na gane haka na ce tsarki ya tabbata ga Allah ashe dai shawarwarin da muke baku da maganganun da muke magaya muku na cewa ku yi haƙuri da wanda Allah ya haɗa ku da su ku kau da kai daga abubuwan da suke muku ba daidai ba ashe ba a banza suke tafiya ba ashe maganar da gaske ne haka ne to haka duk namijin da hima ya kasa haƙuri da matarsa akan wasu abubuwa wanda watakila zai iya ya gyara su tsakanin shi da ita to daga ƙarshe kuma zai zo ya nadamar rabuwa da ita nadamar da ba za ta yi masa amfani ba saboda haka haƙuri ake yi kai haƙuri sai abubuwa su zo su wuce Allah ya shiryar da mu tunda muna da sauran lokaci bari mu shiga babi na gaba la tadrib zawjatika karka da matarka akwai masu kutufu akwai yan dambe eh akwai yan wrestling wanda idan abu ya haɗa shi da matarsa za ta zagi ko da yake yanzu fa abin an ci gaba fa bayan mazan da suke duka mata yanzu an samu mata ma masu duka mazajen su kuma kun ga an ci gaba ko ko ba ci gaba ba ci gaba mai tonar rijiya yanzu an samu mata su ma sun fara wayewa ce su ba za su yadda a ta kirɓar su haka kawai ba gaira ba dalili ba don haka ita ma yanzu kawai sai ta zagi ce mu dan buga idan ka fi karfi na kenan kuma Allah ban sa'a na kifa ka da ƙasa magana ta kare ka ji mutum ana ana ku miƙo min shi yana ba za a miƙo ni din ba ya da ku malam yace iyyaka wadbar hankali da duka fa innahu rasulul kurhi in kina neman ɗan sako na bakin ciki da bala'i to ki samu duka an gane yace wa ahadu abwabut talaq daga cikin ƙofofin saki to duka shi ne babbar ƙofar saki dan bai da wahala mace ta yadda mijinta ya ci gaba da dukanta bata nemi saki ba saboda mata jikin su rauni ne da shi marin da zaka yi wa gardi ya zauna lafiya ita an kai mata nan ya kumbura sun tum saboda dama su kawai duk kayan laushi ne dan haka daga ka da kinan sai ya gan shi ya tashi wole yadda ka san huhu lahu to kaga za ta yadda kullum kai ta kumbura mata fuska ba zai yadda ba ba ta yadda ba wal firak sannan hanya ce ta rabuwa ta sifula na sayyida aisha nana aisha tana siffanta mana manzon Allah radiyallahu anha Allah ya hada mu da nana aisha a jannatul firdaus take cewa khuluqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a nisa'ihi tana bayin mu ɗabi'un manzon Allah tare da matansa qa'ilatun tana mai cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun qattu annabi tun da yake bai taba dukan matar shi ba tun da annabi yake bai taɓa dukan matan shi ba kun gane magana da kyau ko ma muslim ya rawaito qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗa fi man yatatawalu ala zawjatihi bidarbi duna sababi akan mutumin da yake yawan dukan matan shi babu gaira babu dalili domin wasu malamai suka ce idan duka ya kama ana yin sa amma shi ma barbun ne suka ce ghairu mubarrah ko mubarrih wato dukan da ba zai cutar ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa masa ina jin a cikin suratul nisa ko cewa a su waɗannan mata wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma a ba ita ba wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wa wahjuruhunna ko wadribuhunna sai ce fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila Allah ce wallati takafuna nushuzahunna matan da kuke tsoron kudundunansu wato kuna tsoron rashin da'arsu da rashin yardarsu da rashin amincewarsu da zaman ku ba su yarda su zauna da ku ba su yarda su yi zaman lafiya da ku ba fa'izo hunnan mataki na farko shine wa'azi nasiha jan hankali ka zaunar da ita kai mata nasiha ka ja mata kunne ka nuna mata cewa ga abin da ya kamata ta yi fa'izo hunna idan wannan yaƙi wahajiro hunna ka ƙaurace musu yawwa filma baji iko ka kaurace musu a gurin kwanciya da sauran abubuwan da suka shafi wannan ta neme ka kaki kai kuma ka share ta karka neme ta da safe ka kintsa kai wanka ka fita ga abin karya ka ce a alhamdulillah na gode Allah ya saka da alheri ina da ku yaran kun samu eh yaran sun samu kai ma kin koshi eh to ni a banna kawai ba za ka ci ba ka ce a ba zan ci ba gaskiya to me dalili gida ba za ka ci abinci ba to tunda baki san dalili ba ba matsala Allah zai haɗa da wata za ta san dalilin da ya sa nake cin abinci ta ƙara ƙunsa mata wani bakin cikin da ba eh ya kamata ta san dalilin da ya sa baka ci abincin ba ko ba haka bane tunda ta san ita bata maka rai to in ta nuna bata sani ba ka san mata haka suke wai he ta bata ma rai he ta nuna ita bata sani ba akwai mutum da ya kawo min ka yace wallahi malam ba abin da na tsana yarinyan nan ta san ta min ba daidai ba in rai na bata wai ta dinga tambaya ta wai me ya faru kuma ita ne ta min laifi fa wai amma wai ta ganna a tsime wai me ya faru kace wani tsitsumewa yace wannan ya fi mun bacin rai akan abin da aka ta min na laifi shikenan sai ka ce mata ba damuwa tunda baki san me yasa baru ba har na cin abinci Allah zai haɗa da wata za ta san me ya faru na cin abinci kama hanya sai ka je wani restaurant sai ka sa ai ma haɗi mai rai da lafiya sai ka gyatsi ka shigo gida sai ka dinga yatsar ƙarya alhamdulillah ta me ya faru kake ta gyatsa ta ce masha Allah kin san Allah da ikonsa ba iyalan ne yake kula da ni ba me hankali sai ta ce kai ya kamata a nemi sulhu da dattijan nan ba haka ba zai ta kunsa min kayan bakin ci da Allah to abin da ya faru na san duk abin da ya sa kake ta irin waɗannan abubuwan dan Allah ka yi hakuri wannan mai hankali kenan amma an ka gamu da gauraka wawuya sai aikin banza aikin wofi a yaka je kai tayi ba an kaga jama'a zaka dawo to ka gamu da gauraka billahi liz wallahi tallahi ka gamu da gauraka Allah bata san bacin ranka ba bacin ranka ba zai daga mata hankali ba a a a an yi ba a yi ba wai an raka ba ko ya dawo an gane magana da kyau ko saboda haka ku ji tsoron Allah in mijin kiransa ya ɓaci ki nuna bacin ranki ke ma ki nuna damuwarki ki kokarin shawo kansa haka ake ba wai in ya tsime ya kalli kudu ke kuma ki tsime ki kalli arewa ba ba haka ake yi ba ke ke kasa da shi shine sama da ke annabi cewa ya ko shi ya miki laifi har kuka samu sabani ke zaki bada hakuri haka manzon Allah ya ce yace wannan shine yake nuna ke yar aljanna ce ba yar wuta ba hadisun nasa'i jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu dan haka yake cewa a kar ku ainihin wato a manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa yana faɗa dangane da wanda ya daki matarsa ba tare da sababi ba ya amidu ahadukum fa yajlidu imra'atahu yanzu ɗayan ku zai shimfiɗa hannunsa ya daki matarsa jaldal abdi yadda ake dukan bawa fala allahu yudaji'uha min akhir yawmihi kuma yanzu daga ƙarshen yini yazo ya ce yana buƙatar ta zai kwanta da ita yanzu ba abun kunya a cikin wannan jama'a mutum ya zage wa matarsa dukan tsiya kuma karfe tara da rabi na dare ya zo ya kusance inda take annabi ya ce yanzu ba za ku ji kunya ba ko ba haka bane ko abun kunya a ciki wa qala sallallahu alaihi wasallam nahiyan annabi ya sake faɗa yana mai hana mazaje dukan mata yace la tadribu ima allahi kar ku daki mata bayin Allah kun ji fa annabi ya kira ku ku bayin Allah ne kun san Allah ma ya yarda ku bayinsa ne ba karaman alheri bane annabi ya siffanta mata da cewa su bayin Allah ne ya ce don haka karku da ki bayin Allah haka manzan Allah ya faɗa wa mata ya faɗa wa mazaji dangane da matansu an gane magana da kyau ko wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam muawiyah bin bin haidara inda ma sa'alahu an haqqi zauja annabi ya faɗa wa muawiya dan haidara lokacin da yake gaya masa haƙƙin matarsa yace la tadribul wajha la tadribil wajha karka da ki fuskar matarka karka da matar fuskar matarka mari haramun ne kai ko ga namiji ba a son dukan fuska saboda fuska tana daga cikin muhallin da yake nuna kimar dan adam da darajarsa to taba shi a fuska matsala ne ba daidai bane balantana mace tazawwaja rajulun imra'atun kana yuhibbuha wani mutum ya auri wata mata yana son matan nan wa ba da shaharaini min zawaji dalabat minhu talaqa fa talaqaha bayan wata biyu da auren su ta ce gaskiya ni ka sake ni shi kuma sai ce to ga takardarki thumma khataba imra'atun ukhra sai ya je yana neman wata lizzawaji dan ya aure ta fa dhahaba ahluha ila zawji ila zawjatil ula yas'alunaha anhu sai iyalan wadda yazo yana nema ta biyu sai suka tafi gurin wacce ya saka ta farko suke tambayar ta halayen wannan mutumin faqalat zawjatul ula sai matarsa da ya saka ta farkon ta ce huwa karimun mutum ne mai mutunci mutum ne mai karamci bawan Allah shuja'un jarumi ne wajen gwagwarmayar rayuwa ƙawiyun mutum ne ƙaƙƙarfa ba lagalagan namiji bane mutum ne wanda yake da ƙoƙari fihi kullu sifatul hamida duk wata ɗabi'a mai kyau da ake buƙatar namiji ya zama yana da ita karamci mutunta mace kaza kaza duk yana da shi walam akraha minhu illa fi'latun wahida ba abin da nake kyamata tare da shi sai abu kwaya daya ta ba da shaida mai kyau a kansa ta ce kawai ɗabi'arsa ɗaya ce ba na so na fata kun fahimta abu ne ɗaya ne kawai baya mu faƙila laha mahiya sai iyalan wannan mata da ya zo nema ta biyu suka tambayi ita matar ta farko cewa to wata ɗabi'a ce kala sai ta ce kana sari'u darbi bi asahu mutum ne mai yawan dukan mata kai masa kuskure hi ba zama a yi nasiha ba zai baki abinci zai baki abin sha sutura in baki da lafiya asibiti zai mutunta ki zai mutunta amma daga kin masa ba daidai ba to ba wani magana wata wata kawai sai dai a jiki ji sanda gaw duka tace kawai shine abin da ni gaskiya bai mun ba a cikin rayuwarsa saboda kamar yadda na faɗa muku mata ba sa son faɗa ba sa son duka mata ba sa son faɗa ba sa son duka an gane تزوج شريح امرأة سماها زينب شريح يا أول وتماتا سيسا متى سونا زينب أبنا سونا زينب ko ismuha zainab ba sammaha ba ismuha zainab sunanta zainab bintu jaririn yar jarir wa kanat min afdalin nisa'i aqalan ta kasance mace ne wacce take da hankali sama da sauran mata wa adaban mace ne mai ladabi ga mijinta وقد عاش معها عشرين سنة لم يعب عليها شيئا ta zauna da shuraihu tsawon shekara ashirin amma shuraihu bai taɓa cewa ta masa laifi ko kwaya ɗaya ba irin zaman iyayenmu na da kenan mutum zai tashi a gidansu ya ga babansa da babansa amma bai taɓa jin ana tatar baki ba wata yarinya na jin shekara uku ko hudu suka wuce suka yi aure da mijinta shekara biyar ba su taɓa yin tatar baki ba sai ranar mijin ya zaunar da ita yake cewa ni kam wanne irin ni'ima Allah ya yi mana ko in ce ya yi miki ko in ce ya yi min wanda muka zauna tsawon wannan shekara biyar ɗin ba wanda ya taɓa kai ƙarar wani ba wanda ya taɓa kuka da wani ba wanda ya taɓa kwarmato akan wani ta ce to gaskiyar magana ba zan iya ce maka ga ni'imar da Allah ya mana ba amma zan iya tuna abu kwaya ɗaya shine mu a gidanmu tun da muka taso ban taba ganin babanmu da mamarmu suna tatar baki ba ta ce wataƙila wannan ni'imar da Allah ya yi wa iyayenmu shi yasa su kuma Allah ya faranta wa iyayenmu da mu kuma wannan ni'imar da ya mana yanzu ma'ana tun da iyayenmu sun zauna lafiya da junansu to tukuishin haka shine 'ya'yansu ma su zauna lafiya da mazajensu kun gane magana domin ka'ida ce duk wanda ya mai kyau zai ga da me da kyau wanda ya mummuna kuma zai ga me mummuna wanda ya da kyau zai ga da kyau don haka ya shekara ashirin da ita bai taba magana a kanta na banza ba wa kana lahu jarun to shuraihu kuma yana da wani makoci shi kuma aka san haka yadribu imra'atahu shi kuma kullun sai a jiyohi da matar shi yana dukanta suna kwarmato kun san ana samun haka ko nan gidan ana zaune lafiya shi kuma wancan gidan kullum ana me ana fada kuna jiyo haka ana ta jiyo hayaniya da fada wa yafzi'uha yana mata bala'i da masifa da tashin hankali faqala sai shuraihu ya rera matarsa waka yace ra'aytu rijalan yadribuna nisa'ahu fashallat yamini yawma tadribu zainabu a adribuha min ghairi dhanbin atat bihi famal adlu minni darbu man laysa muznibu ya ce fa zainabu shamsun wan nisa'u kawakibu idza tala'at lam yabudu min hunna kawkabu mm haka ya rera mata sawaka an gane magana da kyau ko ke ma taran kawai sai ki rera wa mijinki waka ko mijinki rera miki waka ki ɗauki sunansa sai ki narka shi cikin waka sai ki buga masa waya kawai yana ɗagawa kawai sai ki falle da waka kawai Allah haka ake yi dama fa waka ko ta halatta shine wakar da ba menene babu kiɗan yanzu ko wakar yan hausan nan in za ki cire kiɗan ki yi zallar wakar da maganganun waɗanda babu wannan batsar a ciki wala ba matsala ba ce amma da kiɗan da batsa da shirkar da ake sakawa shine kwanakin ba a laktar da nayi akan illar zina mun yi magana akan ɓangaren wakar da Allah ya haramta sai wasu shashaku gaurakai wanda ba su san menene muke magana akai ba suka dinga raddi da maganganu akan fes mu cewa mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza ai da kun bari laktar bata kare ba akwai ta biyunta za mu zo mu magana akan fannin waƙar da ya halatta ai ga manzon Allah yana da mawaki mawaka ma mawaka ga Hassan bin Sabit ga Abdullahi bin Rawaha duk mawakan manzon Allah ne mawakan manzon Allah ne an gane magana da kyau ko yana cewa wa akrim minka lam, lam tara ainu qattu wa ajmalu minka lam talid nisa'u yace khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u haka Hassan bin Sabit yake ainihin wato abu yace ido na bai taba ganin mutum mai karamci da daraja kamar ka ba ya kai Annabi Muhammad yace kuma uwa bata taba tsugunnawa ta haifi kyakkyawan mutum mutumin Allah irin ka ba ba a taɓa yi ba ya ce kulikta mubarra'an min kulli aibin an halice ka ba ka da aibi ko misƙala zarratin ya ce ka annaka kad kulikta kama ta sha'u kai ka ce yadda kake so haka Allah ya halice ka saboda tsabar kyawu Hassan bin Sabi yana rera manzan Allah waka lokacin da manzan Allah ya shiga Madina Abdullahi bin Rawaha sai sha gaban annabi yana tafiya gaba yana yi wa annabi baiti yana cewa khallu banil kuffara an يمينه اليوم نضربكم على تنزيله ضرب يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله yace kallo ban kufara an sabili kai ƴaƴan arna ku buɗa ku ba manzon Allah guri yace al yawma nadribukum ala tanzilihi yau din nan zamu daki wuyan mutum idan yace zai taba mana manzon Allah yace barbun yuzilul hama an maqilihi irin dukan da yake musar da wuya daga madasarsa wa yuzhilul khalila an khalilihi dukan da yake raba masoyi da masoyinsa da haka manzo akwai waƙar da ta halatta amma waƙa irin ta batsa da tasu da kaɗe kaɗe bata halatta ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko bata halatta ba ya zama akwai batsa a ciki akwai saban Allah akwai shirka a ciki wannan ita ce muka yi maganar bangaren ta wasu da ba su san menene muke magana a kai ba suka yi ta maganganun banza to yanzu ma sai ku yi gaba magana yanzu ma mun yi maganan waka wannan wakar bata haram bata halatta ba amma idan waka ce irin ta baiti da baki ba kiɗa kuma maganganun babu ainihin wato batsa ba saban Allah ba shirka wannan ya halatta an gane magana da kyau ko babu laifi ki dan rera ta ki dan rera mijinki mijinki ya dan rera miki soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba maso in dai da ke a gefe na ba zan kifar ra'a ba haka babu laifi ba haka bane da haka mu waye ne da kuwa ganmu nan ba gida dawa bane mu billahi allazi la ilaha illa huwa Allah amma kawai a zuwa ce wai kaza kaza kaza kaza kai mu mun fa mun san me muke magana akai fa daidai gwargwado alhamdulillahi rabbil alamin Allah to me abun aibi a cikin wannan soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi in dai da kai a gefe na ba zan ki farra dan Allah me aibi a cikin wannan ba wani aibi a ciki saboda kidan ne karki ce din din din kar in kika yi wannan to ya zama haramu yawa ba kida amma dan baituka na soyayya wannan ki wa mijinki mijinki ya miki babu gahi nan yanzu magabata suna yi wa mazajen su matan su Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu dada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana za mu tashi la tasif zaujatika linnasi kar ka zo kana siffanta wa mutane matarka sun sa akwai gaurakai ya ce kai muguna haɗu fa sai me ya faru sai habba ka ganta kuwa inna lillahi wa sai fara faɗin yadda take sai ka je ka samu kwarto a gidanka in kai wasa billahi allazi la ilaha illa huwa saboda haka ayi hankali to malam zai mana magana akan kar ki je kina siffanta ya mijinki yake kar ki je kina siffanta kawarki kai wallahi wancan na yi dace ce mai farcin ganshi wani dan madaidaici dan takurkur dan a ake gane kuskuren ya dai kifi suna waya billahi da ta yi sinacin miki Allah ya samu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah akwai ba tambaya aiko ko akwai